ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna sha biyar ga wata na zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shekara ta 1444 wanda haka in ya dace wa hudun watan shida shekara ta 2023 wannan zai zamanto wani darasi na 29 a cikin littafin hisnul muslim muna cikin karanta azkaru sabah wal masa irin abin da ya kamata mutum musulmi mai imani ya karanta a duk lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kadarta mashi wayan gari sannan kuma haka a lokacin da allah subhanahu wata'ala ya yi ni'ima a gare shi mareci ta riske shi mun karanta abubuwa kamar guda biyar yau za mu tashi na shidda a cikinsu na shidda maliki cewa allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikataka wa jami'a khalqika annaka anta allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wannan addu'a mutum zai maimaita ta ƙafa hudu kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas ibn malik allah ƙarar da gare shi ke cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ƙala hina yusbihu duk mutumin da ya faɗa lokacin da ya wayi gari allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa mala'ikatika wa jami'a khal'ika أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك idan ka faɗi haka mazallaki ta illa gufira lahu ma asaba fi yaumihi zalika min zambi face wannan bawa sai an gafarta mishi duk wani aiki da aikata na ba daidai ba a cikin wannan wuni wa man qalaha hina yumsi mazallakaca wanda kuma ya faɗi wannan addu'a lokacin da marece ta riske shi gufira lahu ma asabar min tilkan laila shi ma za a gafarta mushi abin da ya shahi kankanar zunubai a cikin wannan dare to kaga wannan yana mana nuni akan lalle dukkan mutumin da ya kokarin lazumtar ita wannan addu'a Allahumma inni asbahtu ya ubangiji na wayi gari ushhiduka ina mai shaidawa akan cewa lalle Allah shine abin bauta daya daya wa ushhidu hamalata arshika Allah ina mai shaidawa da madauka al'arshinka waɗannan mala'iku da yake da Allah ke cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya sannan kuma wa jami'a khalqika ya ubangiji ina mai shaidawa game da dukkan ma halittunka gabaki daya cewa lalle halittu ne suke naka ne annaka anta Allahu sannan waɗannan halittun gaba ɗaya su shaida ina mai shaidawa lalle Allah kai ne Ubangiji la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai kai wahdaka Allah ɗaya ɗaya kake la sharika laka baka da abokin tarayya sannan kuma ina mai shaidawa wa anna muhammadan abduka wa rasuluka lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduka bawanka ne wa rasuluka sannan kuma manzanka ne mazalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu abin da ya jin daɗi game da alaƙa tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala sama da kasancewar shi bawan Allah wanda wannan ubudiyya ita ce Allah subhanahu wata'ala ya ambata akan haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon suratul Isra subhanallazi asra bi abdihi haka cikin farkon furqan Allah ce tabarakan ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi mazalla sallallahu alaihi wasallam su a wasafta shi da haka nan to wannan addu'a duk wanda ya karanta ta da sahi ga irin abin da zai samu na garabasa sannan haka kuma in mare ce ta yi halin mutum zai sake samun wannan wannan hadisi ko kuma wannan gaba wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan addu'a tana bayyana mana abubuwa kamar haka abu na harku cewa bayanu anna shahida anna shahida yake cewa ismun min asma'illahi ta'ala bayani ya zo a cikin wannan addu'a da manzalla ya karantar cewa ash-shahid yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala masu kyawu kamar yadda al-Imam al-Khattabi yake cewa ash-shahid huwa alladhi la yaghibu anhu shay'un sunan ash-shahid shine wanda babu wani abin da yake fakuwa a gare shi yana duk abin da ake ubangiji subhanahu wata'ala mai shaida ne akan haka kuma ya san abin da yake faruwa sannan abu na biyu bayanu azimu mulkillah wannan addu'a tana karantar da mu girman mulkin Allah subhanahu wa ta'ala li'anna al'arsha akbara min al-kursi saboda al'arshi yahi al-kursi girma al'arshi yahi al-kursi girma sannan wa hamalat al'arsh waɗanda suke maɗoka al'arshin nan su kuma guda takwas ne kamar da Allah ya bayyana su a can a cikin alkur'ani mai girma sannan abu na uku manzalla sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa lalle shi bawan Allah ne wal abdu la haqqa lahu fi shay'in min shu'unir rububiyyati wal uluhiyya shi kuma duk wanda yake bawa ne ba ubangiji ba to bayyana komai a cikin abin da yake haƙƙi na ubangiji subhanahu wata'ala na a kadaita shi a cikin ayyukan shi kenan duk wani aiki da ka gani aiki ne na Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya da irin daraja nashi da kima nashi sannan kuma shine khairul bariyati ala al-itlaq amma kuma abin da ya shahi rububiyya wannan haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala walal uluhiyya ko kuma wani abin da yake na bauta shi ma haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala bal huwa muhtajun ila Allah ghayatal ihtiyaj ubanzala sallallahu alaihi yana tsananin bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala tsananin bukatuwa muftaqirun ilaihi yad'uhu wa yarjuhu mazalla yana roƙon Allah sannan kuma yana kaunar rahamar Allah a wajen yana kaunar rahama a wajen Allah subhanahu wataala wannan ita ce addu'a ta shida sai addu'a ta bakwai wadda ta zo a cikin hadisi Abdullahi ibn Ghannam al-Baydawi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر دم تمن ديوا يقول اللهم يا الله ما أصبح بي duk abin da ya wayi gari da ni min ni'matin na wata ni'ima kowace irin ni'ima ce da waɗanda ka sani da waɗanda baka sani ba kuma wanda baka sani ba su suka yi yawa aw bi ahadin min khalqika ko kuma wata ni'ima da ta wayi gari a wajen ɗaya daga cikin halittunka ya Allah to ni ina mai imani da cewa wannan ni'imar faminka daga gare ka take wahdaka kai kadai la sharika laka baka da abokin tarayya dan haka falakal hamdu wa laka shukur godiya ta tabbata a gare ka ya Allah sannan kuma godiya hallo ya tsara dai tabbata a gare ka ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya karanta wannan a cikin wuni faqad adda shukra yaumihi haƙiƙa ya yi ƙoƙarin aiwatar da sabke haƙƙi na godiya ga Allah da aka ɗora mashi a wannan wuni sannan in marici ta hallau ka sake maimaitawa wannan hallau zai bayu zuwa ga haƙƙin da aka ɗora a kanka na abin da ya shahi marici shi ma wannan kayi ƙoƙarin sabke shi sannan wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko al-i'tirafu bin ni'ami bawa yayi yayi itirafi ya yarda da ni'imar Allah subhanahu wata'ala akan shi wa ada'i shukriha huwa sabilu baqa'iha sannan ka sani cewa duk wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya maka a hanya ta wanzar da wannan ni'ima da tabbatuwanta shine kayi godiya ga Allah subhanahu wata'ala kakka butulcewa Allah Allah ya baka gani kakka kalli abin da Allah haramta Allah baka shi kakka ka saurari abin da Allah haramta Allah baka dukiya kar ka sata cikin hanyar da Ubangiji subhanahu wataala bai yarda ita ba wannan shine haƙiƙanin ma'anar abin da Allah yake cewa la in shakartum la azidannakum idan kuka yi godiya Allah ce zan ƙara muku me godiya shine duk wata ni'imar da Allah ya maka ka sanya ta a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya halatta sannan abu na biyu min tamami rahmatillahi bi abdihi annahu yu'tihi ma yashkuruhu alayhi iya daga cikin cikar rahamar Allah subhanahu wata'ala ga bawan shi ba Allah zai bai wa bawa abinda bawan nan sai yayi godiya summa yashkuruhu rabbuhu ala ihsanihi ila nafsihi wa la la ala ihsanihi ila rabbihi Allah yake cewa inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yan mashkura kai ne zaka yi aikin amma kuma za a wayi gari a matsayin cewa ubangiji subhanahu wataala zai yi godiya game da abin da ya shahi ni'imar da ya a gare ka sannan wannan hadisi yana karantar da mu ni'imar Allah subhanahu wataala ta shahi dukkan halittun Allah da mumini da wanda yake kahuri da wanda yake dan adam da wanda yake aljani shi na laika cewa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya lillibe a gare ku ni'imomin shi bayyanannu da waɗanda suke a ɓoye ga baki ɗaya to lallai wajibi ne bawa yayi godiya ga Allah subhanahu wataala sannan wannan adda in kana karanta ta bawa zai samu sakankance wanda ba zai yi wa wani hasada ba kaga idan kai bayanin cewa in ka karanta cewa dukkan ni'imar da ta wayi gari a hannu wani daga cikin halittun ya Allah faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukru ai magana ta gari duk wata ni'ima da ta wayi gari a hannun kowane ne Allah faminka da gare ka ne yanzu in ka yarda da cewa daga wajen Allah take dan me zaka ma wani hasada ko kama wani kiyashi ko makamancin ko ka damu saboda wani ya samu kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki addu'a na takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت mazalla yana maimaita wannan kafa uku a kowace sahiya wanda wannan kuma iya daga cikin addu'o'in da idan bawa yana karanta su zai samu lahiya da izinin Allah sannan bayan shi ko bawa zai samu dangana kuma sannan ubangiji subhanahu wataala zai raba ka da irin wannan talaucin da zaka rasa yanda zaka yi a cikin rayuwarka manzala sallallahu alaihi yake cewa a cikin hadisin da Abdurrahman ibn Abi Bakara ya zo da shi annahu qala li abihi yake cewa ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin yace baba naji kana karantawa kowace sahiya اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سنقوم تعيدها ثلاثا سيكا ميميتا تسوءكو الدلو كتند ساهياتي حقا كما الدلو كتند مريتي يتي بابا إنا جن كان حدا حقا kuma ka duba halin magabata na harko kaga uba ne wanda yake nagari saboda yana yi haɗiyan shi suke tambayar shi baba ya aka ake kaza sannan kuma abu na biyu ba kawai ba dan shine baba ya ce a eh haka ne kaji abin da baban yake cewa ya ce ina aikata haka ne fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna ya ce na ji da kunne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yana yana addu'a da waɗannan kalmomi sai ce wa ana uhibbu an astanna bi sunnati ya ce ni ina so in sunnantu da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala abbasun fihi wa taqulu zaka ce abinda za ka faɗa shine Allahumma ya Ubangiji afini fi badani Allah ka bani lahiya a gangan jikina ka gangan jikin nan rassa ne daban-daban wanda mallahu a'lamu bihi Allah kawai san me yake ciki shi yasa ce wa fi anfusikum afala tubsirun hatta a karan gangan jikinka kai a karan kanka kai ne ga kana amma kuma ka jahilci kai wane ne da haka kana kana roƙon Allah akan ya baka lahiya a gangan jikinka Allahumma afini fi sam'i ya ubangiji ka bani lahiya a cikin a cikin jina kenan duk abin da zan saurara ya ubangiji ka tabbatar da cewa wani abu ne wanda ka yarda da shi ko kuma a lahiyan ma a haƙiƙanin lahiya saboda ni'imomi ne ubangiji subhanahu wataala asbaga alaina yayi yayi ruwan su a gare mu ga sunan kaca kaca kowanne ina ka duba ni'ima Allah ce akan ka akwai dan wanda yake bada labarin wani yana da matsalan ji wannan matsala na ji da yake da sai aka je aka mashi wani aiki aikin da aka yi sai zamanto jin ya karu akan abin da ake na bukata yanzu abin da bai taka kara ya karya ba idan ka ajiye shi sai ya kama kai saboda yadda zai ji karin ya yawa a gare shi amma muka duba da Allah ya regila mana abin ya zamanto daidai in sauti ya yi tsaka-tsakiya sai ka ce wannan ya yi munasib laisa bi murtafi'in wa laisa bi munhafidin bai yi ƙasa ba bai yi sama ba in ya yi ƙasa kana ganewa in ya yi sama kana ganewa wanda duka ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da wata na'ura ba wanda ɗan adam zai rika bibiya yana ga ya akai kaza nan yayi kaza ya akai kaza kawai automatikiyan ana magana za ka ji cewa an ɗaga murya ko ba ɗaga murya ba sautin nan daidai ne ko ba daidai ba ne kaza kaza ne kaza kaza ne alhamdulillahi ala ni'amihi muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan ni'imomin da ya gare mu Allahumma afini fi basari Allah ka bani lahiya a cikin ganina la ilaha illa anta babu wani abun bauta bisa ka cancanta sai ka ya Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri Allah ina neman kariya daga gare ka ka kare ni daga duk abin da yake kafirci ne butulcewa Allah subhanahu wata'ala da butulcewa ni'imomin Allah mai girma da buwaya Allah ka kare ni daga dukkan abin da yake kafirci ne wal faqri Allah ka kare ni daga talauci talaucin da zai hana ka zaune hana ka tsaye kana ga abubuwa na tilas a cikin rayuwa amma kaga sun gagare ka ka roki Allah subhanahu wata'ala ya raba ka da irin wannan talauci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah akan ya raba shi da irin wannan talauci saboda wani abu ne wanda idan ya samu dan adam zai hudda mushi nutsuwa ga baki daya sannan mazala ke cewa a'udhu bika min azabil qabri Allah ina neman kariya ka kare ni daga azabar kabari la ilaha illa anta babu abun bauta bisa ga cancanta sai kai ya Allah to wannan hadisi shi ma yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko ma kana alaihi sahabatu min shiddatil hirsi ala tibai sunnati abin da ya kasance sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kai na tsananin bukatuwa ko kuma kwaɗayi ko riƙe abin da ya shahi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na biyu alhassu ala dawami talabil afiyati fil umuri kulliha kwaɗayi da suke da akan dawwama wajen neman allah ya ba su lahiya a cikin al'amari ga baki ɗaya saboda wa al'amarin nan ba wani iyawanka bane ko ƙwarewanka ko iya tsinkayenka ko azancinka ko kaza a wanda ka gani a zaune lahiya to allah ne zaune da shi lahiya wallahi duk kudin shi duk mulkin shi da kudin naka da mulkin naka sai Allah ya hana ka zaune hana ka tsaye to da ka za ka samu sahabbai suna yawan roƙo Allah ya sa ya ba su lahiya a cikin dukkan al'amuran su gabaki daya manzo Allah yake cewa sallallahu al'afwa wal afiya ku roki Allah ba ku lahiya ku roki Allah yahiya manzo Allah ce fa inna ahadakum law lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiya saboda ɗayan ku ba arzuta shi da wani arziki ba bayan yaƙini da yarda da Allah saboda mutum ya zama iya da lahiya kana da lahiyar da zaka bauta wa Allah subhanahu wataala kana da lahiyar da al'amuran ka suna ta yanda ya kamata gurgurdan hali wannan hadisi yana karantar da mu adamu lintifa'i bil jawarihi min sam'in wa basarin wa nahawihi wa i'maliha fi ma'asi Allah kar da mutum ya amfani da jin shi da ganin shi da sauran gaban shi wajen saba ma Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala yake ambata cewa wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi Allah ce haƙiƙa mun shibka ko mun tabbatar ko mun halitta ma wutar jahannama da yawa daga cikin mutane da aljannu lahum qulubun suna da zakata la yafqahuna biha ba sa fahimtar gaskiya a gaba wa'azin duniyar nan gani suke gaba ɗaya duk wani kwatance kwatance ne aiki sannan wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanun da ba sa ganin gaskiya su bi sannan wa lahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwan da ba sa sauraron gaskiya Allah ce ula'ika kaga irin waɗannan mutanen kal an'ami kaman dabba suke sai ce kai balhum bari dai su waɗannan mutanen adallu sun mahi dabba bacewa saboda ita da bata da hankali Allah ce ula'ika humul ghafilun Allah kare mu wannan hadisi yana karantar da mu cewa faman lam yufaqqih bi qalbihi duk mutumin da bai iya fahimtar addini ba da zuciyar shi sannan ko bai iya ganin gaskiya ba da idanun shi sannan ko bai iya sauraron gaskiya ba da kunnuwan shi to wannan bawa zai kai matakin da dabba ma ta shi alheri Allah kare mu nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi addu'a ta gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله